الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار baya haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka muna 22 ko? da ɗaya 21 ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 31 ga watan uku miladiya shekara 2024 in ya inganta wanda insha Allah ta'ala kai tsaye ana faran mu daga masallacin da aka yi sani da suna masallacin SPM a wannan gari namu na Maradi inda muke ci gaba da karatun littafin babban malamin musulunci shine Abu Abdurrahman Muhammad Nasir Din Albani rahmatullahi alaihi littafin shi mai suna Qiyam Ramadan littafin da yake mana bayanin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da kiyamun laili aikin littafin yana karantar da mu ya ne manzo Allah yayi kiyamun laili muna fahimta yan uwa wanda wannan insha Allah ta'ala shine darasin mu na biyar ko darasin mu na biyar a cikin wannan littafi mai tarin albarka taken karatun namu shine karatun hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka dai zama lahiya ga musulmi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai satin da wuce idan ni ban mance ba ko za mu tashi inda malam yake waqtul qiyam ko lokacin tsayuwa wani lokaci ne daga wani lokaci ne ake fara qiyamul layli wannan bayani ne wanda yake mai muhimmanci musamman duba ga yadda wasu suke ɗauka cewa ai kiyamun laili ba a ma fara ta ne sai cikin dare wannan samsan ba daidai ba ne ba kiyamun laili tana farawa ne kamar yadda za mu zawa mu ji bakin da shafaƙi ya ɓace a lokacin sallar isha'i ya shigo daga wannan lokacin to lokacin kiyamun laili ya shigo shi yasa yanzu ai za ku ga masallatai ya biyawa an tsare salatu tarawih ko wannan asham da ake yi to yanzu da ka je ka yi asham ka yi kiyamun laili kawai in kana so za ka iya bin matsala ka yi ta kwananka ka yi kiyamun lailinka sai dai wanda suka jinkirta har ƙarshen dare sun ɗara ka falala saboda annan Muhammad sallam ya ce sallah cikin dare tana samun halartar mala'iku shine kawai bambanci amma da abin da ake so a samu na falala na qiyamul layli sai ma an baka a wannan daren muna fahimta kamar da zamu zamu yi shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani bi yana ma qiyamul layli farkon dare irin bayan sallar isha'i kawai sai yace za a qiyamul layli mu kuma nan mun kayyade muta lokaci ko mun ce za mu hara lokaci kaza za mu ida lokaci kaza kuma mun ce ga adadin raka'o'in da za a rinka yi kullum wanda za mu zuwa mu ji yare manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance na wannan qiyamul layl malam yace wa waqtu wa waqtu salatul layl min ba'di salatul isha ila al-fajr lokacin qiyamul layl yana farawa tun lokacin sallar isha'i har zuwa billawa al-fajr muna fahimta uwa bakin da aka sallame bakin da lokacin isha'i yayi to shikenan an shigo an shiga lokacin qiyamul layl har zuwa bullawa alfijir zaka iya kamar da zamu zamu ji annabi ya ce wanda yake so ya qiyamul layl shi farkon dare wanda yake so ya qiyamul layl shi karshen dare kenan yace inna allaha mala yace da qauli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda faɗin annabar rahama tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yake cewa inna Allah zadakum salata lalle Allah ya ƙara muku sallah wa hiya witr shine ni eh sallar qiyamul layli yake fasalluha baina salatin isha ila salatin fajr annabi ce da haka wannan sallar da Allah ya ƙara muku ku sallace ta tun daga bayan sallar isha'i har zuwa sallar asuba bakin da aka ce alfijir ya ke to lokacin sallah asuba yayi to an ida magana a zo a ce ayi wata qiyamul layl kuma shi yasa kullun in muka zo a wannan babu muna cewa addinin musulunci addini ne wanda yake da sauki yanzu misali a ce ni ma'aikaci ne wanda nake duk sai sai na tashi na kai ma'aikata ta ko na yarjejeniya da ma'aikata zan hitawa lokaci kaza to ba daidai bane ba saboda qiyamul layl kuma in ki zuwa wannan ma'aikata saboda ni ai da za a dauka na aiki duniyar jejeniya in goman karshe suka kama na Ramadan ba ba zan hita aiki ba ko kuma zan hita kare kaza ne to a galkashin wannan kaga zaka iya qiyamul laylin ka farkon dare irin lokacin da ake asham din nan akwai masallatai wanda ake asham da kaje kai isha'i sai ka bi su ayi asham shi kenan kai qiyamul laylin ka sai kuma gobe in Allah ya kai mu kuma duk abin da ake bada za a baka insha Allah kamar yadda zamu zo mu ji shi da lailatul qadar nafila bima in ka tashi kai a bayan sallar isha'i ka same shi wani sauki sai musulunci ko wani karatu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala yake wannan hadisi hadisi ne ingantacce wanda Imam Ahmad da wasu su sun rawaito shi mala yake hadisi ne wanda ya kasarijin shi a cikin silsilar ahadith sahiha malam yace was-salatu fi akhiril layl afdal liman tayassara lahu salla ay qiyamul layl a ƙarshen dare shi yafi falala ga wanda hakan zai hiye mishi sauki ga wanda hakan ya horanta gare shi me yasa sai yace dalika qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabida fadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuji wata magana mai sauki mai cike da tausayi ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man kafa man kafa Allah ya kuwa min akhiril layl annabi yake duk wanda yake tsoron in ya kwanta kwana bai iya tashi yayi qiyamul layl sai annabi yake ce mishi ni to falisir awwaluhu dan haka kai qiyamul layl ka tun farkon dare yanzu akwai bayan Allah wanda in kaga aikin su da suke na gajiya ne akwai wahala ko ba haka nan ba to annabi yace in ka kwanta in ka san tashin zai ma wahala to kawai kai kiyamun lailin ka farkon dare kenan ka gani wai raban kai ma dai a baka naka muna fahimta yan uwa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa man qami'a an yaquma akhiruhu falyutir akhiril layl annabi yace wanda yake tsammani zai iya tashi tsakiyar dare yayi sallar nan to yayi sallah a yayi sallah a ƙarshen dare yace fa inna salata akhiril layl mashhudatun annabi yace sabida sallah a ƙarshen dare mashhudatun tana samun shaida ni mala'iku suna halarta wannan sallah wa zalika afdal malai ce saboda haka shine yafi falala muna fahimta kenan zaka iya kiyamu laili farkon dare zaka iya yin ta ƙarshen dare wanda kamar da muka ce abin da yake sunna shine a rinka caccanzawa sai mala yake wa idza dara al-amru bayna salati awwal al-layl ma'a al-jama'ati wa bayna salati wa bayna salati akhir al-layl munfaridan mala yake to idan al'amari ya haɗu guda biyu misali yanzu sai zama da masallacin ingoku inda kake zuwa kiyamul layli su suna yin ta ne tun harkon dare da su yi sallar isha'i tun gama za su yin kiyamul layli amma za a yi a jam'i to kai kuma kana da iko ka tashi cikin dare ka yi kiyamul layli to yanzu ya za kai sai malam yace falyutir awwaluhu ka bi wannan mutanen ka yi kiyamul laylin ka farkon dare shine yahi zama daidai a gare ka me yasa sai yake cewa fassalatu ma'a jama'atu afdal kai sallah a cikin jama'an nan shi yayi falala da ka miƙe kai kadai kai cikin dare muna fahimta yace li annahu yahsib lahu qiyam laylatan tamatin kama taqaddama fi fi faqrat rabi'a marfu'atan ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan yana muna ai san mun ce kai sallah a farkon dare muna fahimta yayi ko amma kai a ƙarshen dare aka ce yayi falala to sai zaman yanzu masallacin da kuke kiyamul laili ko masallacin ungoku ko masallacin da ke kusa da kai su suna yin sallah ne a farkon dare kamar daga sun yi asham su shi kenan sun yi da kiyamul lailin su to kai kuma yanzu kana da iko ka tashi kai sallah cikin dare sai aka ce kai jam'in nan ka bi su kuyi farkon daren nan yahi falala da ka miƙe kai kai kaɗai cikin dare saboda mi a hadisi mala yake kamar da ya gabata a fakara na hudu hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake in dai kai sallah tare da liman shine a jam'i za a rubuta maka kamar ni kamar fara ya daren ne baki ɗaya duk falalar da ake rubutawa za a rubuta maka in dai kai sallan nan tare da jam'i shi yasa daren da kake jin in ka kwanta akwai wahalar tashin ka kai kiyamul layl ko to ka bi masu yi da wuri ka je kai kiyamul layl ka da wuri ka sai ka kwanta amma radda kuma kai da kanka kake da kake da yakinin cewa in ka kwanta insha Allah zaka iya tashi kawai sai ka tashi ka kai kai kiyamul lailin ka a ƙarshen dare duka wannan sauki ne na addan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda kame da muka karanta baya sallar kiyamul lail ma annabi yake duk wanda zai ma mutane sallar kiyamul lail annabi yake kai ya ja kwarai ya takaita sallar ya sassauta annabi yake saboda akwai yara ƙanana akwai tsohi akwai marasa lafiya akwai kuma mutane wanda suke mi masu rauni ne sannan akwai ma'abuta bukatoci mabambanta shi yasa annabi ya ce amma kai ne mai in zaka sallah kai kadai in kana so ka ja duk surar da kake so ka ja amma in dai zaka man mutane annabi ya ce ka sauƙaƙa musu saboda mutane mabambanta ne ko ba haka nan ba ku kaga wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sauki kalla in aka ba haka wane ne bai iya kiyamul layl ai kowa zai iya yi wata rana sai a yi farkon dare wata rana a jinkirta tsakiyar dare wata rana ƙarshen dare sai malam yace wa ala zalika jara amalu sahaba to kaga sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan haka ne aikin su ya ci gaba da gwadana fi ahadi Umar a zamanin Umar radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yada fa qala Abdurrahman bin Abdul Qari malam yace Abdurrahman bin Abdul Qari yake cewa kharajtu ma Umar bin Khattab laylatan fi Ramadan yace na hito tare da Sayyidina Umar a cikin mi wata Ramadan Allah ya kara mishi da'il masjid zuwa masallaci yace fa idan nati awza'ul mutafariquna sai mutane sun rabu yusalli rajulun li nafsihi kaga mutum cikin masallaci wa yana sallaci kadai wa yusalli rajulun wa yusalli rajulun fa yusalli bi salatuhu rahatun sai kaga wasu mutane na mutum ɗaya na sallah mutum biyu ko uku sun bi shi muna fahimta haka yake kuma ka tashi gani wani mutum yana sallah shi kadai fa qala sai umar yace wallahi inni la ara la ara law law jami'tu haula'i ala qari'in wahidin la kana amsal umar yace da mutane su zo cikin masallaci kowa na sallah shi kadai ko wanga su jam'in su wanga su jam'in su ina kallon da na hada wannan mutanen ya zama na limamin su guda ne umar yace da yaji nike gani summa eh summa menene summa menene ثم عزم كو sai Umar yayi yunkurin yin wannan aikin fa jama'ahum ala Ubay bin Ka'ab ina sahabin nan wanda ya ba mu labarin wani dare ne da Lailatul Qadr to shine limamin da Umar ya nada yayi ni yayi jagoranci ga wannan mutanen cikin masallaci ala sai shi wannan Abdurrahman yace thumma kharajtu ma'ahu lailatul ukra wata rana sai muka sake hitawa tare da Umar a wani dare a cikin dai watan Ramadan wannan su yusalli bi salati qari'ihim sai ga duk mutanen na aida can cikin masallaci an ce wanga suna yi daban wanga suna yi daban ko sai yanzu sun haɗu akan mi akan limami guda wanda shine yake musu wannan sallah fa qala Umar sai Umar yace ni'matu bid'atu hazihi kai madalla da wannan aiki da muka sabunta yace wallati yanamuna anha sai dai wanda suke kwana afdalu min allati yaqumuna kun gane sai Umar yace sai dai wanda suke kwana wasu ba su hito sallar ba suna can suna kwana su sai dare yayi su tashi su sallar Umar yace wallati yanamuna anha afdal sai dai wanda suke kwana sun tsara wannan falala malam yace yuridu asirul layl Umar yana nihin wanda za su tashi su kiyamul layl a ƙarshen dare ai muna fahimta ko yan uwa yace wa kana nas yaqumuna awwaluhu kun ga wai zamanin Umar mutane suna kiyamul layl ne a farkon dare daga cikin sallar isha'i sai su shiga sai su shiga kiyamul layl mala yace Imam Bukhari da wani su su suka rawaito wannan hadisi mala yace shi ma ya tasaddi hadisin a cikin littafin shi mai suna salatu tarawih to kun ga ɗan uwa yadda wannan al'aiki ya kasance zamanin annabi da zamanin sahabbai ka kuma ce can bayan mun karanta lokacin da annabi ya fara masahabban shi qiyamul layli aka yi raso'i ɗan kaɗan kawai sai aka annabi ya ce an yi da sallah sahabbai suka ce ya rasulullah inda a ƙara mana mana annabi ya ce a ya isa aka zo gobe kuna marmari to an hayo ta sallah mai daɗi tare da manzo Allah a sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutane suka taru ana zawa sai annabi yake a ida sallah a sai gobe suka ce manzo Allah a ƙara mana yace a a ai in dai kai sallah tare da liman za a rubuta ma kamar ka samu ladan baki daya kun ga annabi sai ya rinka tarbiyyar sai ya rinka tarbiyyar su sannan ko ba haka nan ba kenan eh ni ake ce mishi yace wata rana da manzon Allah ya kama mu sallah sai da muka yi tunanin ba za mu samu sahur ba da annabi ya ja mu kaga mai cewa a ƙara shine yanzu can da aka rike shi fa yace shi ya ma yasa nan ba a yin sahur kun ga ana yi ne sannu ko ba haka nan ba amma yanzu kamar yadda ake nuna an rike kullun yanzu misali sai aka ce kullun za a yi qiyamul layl karhe daya ko karhe 12 na dare kuma kullun yanzu za a yi raka'a 11 ne sai karhe 3 ko karhe 4 a huta sai karhe 3 ko karhe 4 a ida gaskiya akwai wanda ba su iya sallar nan da yawa akwai ma'aikata da yawa sallar za ta musu nauyi ɗan kasuwa da yawa sallar za ta musu nauyi akwai wanda sai ya hito ne zai zuwa ya nemo abincin da za a ci gidan ko ba haka nan ba kai yanzu mutumin da da bai kwanta ba cikin dare ya raya dare baki ɗaya za a gobe ya hito neman wani abu ai zai mishi wahala ko ba haka nan ba amma yanzu misali da a ce wata rana sai a zo a yi raka uku a ce an ida ha to in ce zamana wata rana ne haka so ɗaya ne ko so biyu aka raya daren baki ɗaya kamar yadda muka karanta can baya ai bai daga cikin sunna a raya dare baki ɗaya sai ɗan kaɗan daga cikin shi to sai mu kisare sai mala yake kafiyatul lati tusalli biha salatul layl nau'o'in da aka samu annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yin qiyamul layl da su malam yace kuntu fassatul qawl fi zalika fi salati tarawih na rarrabe maganganu kwarai nayi bayani kwarai a cikin littafi na mai suna salatu tarawih malam yace na takaita ne nan kwarai sabida ba tare da in tsawaita bayani ba dan littafin ya zama na an takaita bayani kwarai kuma ma'anonin da ake so su a cikin littafin sun to malam yake kafiyatul awwal eh nau'in na farko malam yake 13 raka'atin rak'o'i guda 13 yaftau yaftau hadi raka'atayn kafifatayn annan muhammad sallallahu alaihi yana bude qiyamul lailin sai mun ce bai wuce 11 ko to yanzu annan muhammad sallallahu alaihi gashi an samu wata sallah 11 shine malam yake a'a nan wasu rak'o'i ne guda biyu wahuma alal afd malan yace a magana ma mahi inganci shine sunnatu sunnatul isha'i ba'diya shine rakoi da ake guda biyu bayan sallar isha'i muna fahimta kenan kun ga ita kiyamul layl annabi yana yi raka'a nawa ne 11 yace aura aura ka atani mafsusatani yaftahu yaftahu bihi ma salatul layl kama taqaddama ko kuma rakoin nan guda biyu wanda ba su da yuni wanda muke bayani annabi da bude sallah da su malam yace ثم يصلي ركعتين طويلتين جدا النبي زي النافلة ركعة دونه دوغاي ما تصحو قري يتي ثم يصلي ركعتين دونهما sannan yayi wasu rako'i guda biyu wanda ba su kai tsawon wa'ancan ba kuma ya salli raka'ataini dunal latiyaini qablahima sannan yayi raka'o'i kuma guda biyu wanda ba su kai tsawon wa'ancan dogayen ba kuma ba su kai tsawon wa'annan wanda na ƙarshen ba bayan su kuma sai ma ce sun mai salli da ka'atai mu dunihima sannan yayi sallah raka'a biyu wanda kuma duka ba su kai tsawon wa'ancan wanda ya ba sun mai salli da ka'atai mu dunihima sannan ya sake nafila raka'a biyu wanda ba su kai tsawon wa'ancan ba sun mai yutur bi raka'atin sannan ya yuturi da raka'a guda kun ga raka'a goma sha ɗaya ayi biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama muna fahimta yau karatun namu za ku ga yana gudu ko saboda daga yau ne shi ke nan mun ila mun tsaye da karatun sai kuma sai kuma bayan sallah in Allah ya mu kuma muna son mu kai har gaba wanda yake mana bayanin itikafi sai mala yace asaniya na biyu yusalli salasa ashar raka'atin annan muhammad sallam zai yi sallah raka'a goma sha uku raka'o'i biyu sune wanda muka yi bayani da bayan sallar isha muna fahimta yace min ha samaniyatun na daga cikin sa akwai raka'a takwas zai yusallin baina kulli raka'atayn a raka'a takwas din nan da iya biya sallame yayi biya sallame yayi biya sallame yayi biya sallame thumma yutur bi khamsin sannan ya wutiri da raka'a biyar la yajlisu wa la yas wa la yusallim illa fil khamisa muna fahimta in yayi biya sallame in yayi takwas kenan ko to zai miƙe raka'a biyar ne baki daya ba a zaman tahiya sai a raka'a ta ƙarshe nan ne za a zaman tahiya a yi sallama muna fahimta yan uwa kaga Allah ya saka na limami sai ka mutanen ka bayani sai a rinka dana wannan sunnonin yadda zuwa gaba in ma ka tai wani wuri kaga an yi abun ba abun mamaki bane ba ko ba haka nan bane saboda manzo Allah ya karantar da wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace asalisa na uku 11 raka'ati za a raka'a 11 yusalli yace yusallimu baina kulli raka'atayn wa yutri bi wahidin shine za a yi kamar yadda ya gabata can ai biyu a sallami ai biyu a sallami har sai ga raka'a na ƙarshe sai a tashi ayi wannan wutar mala yace arabi'a na hudu an da aka raka'atin shi ma za a yi raka'a goma sha ɗaya ne yusalli minha arba'an zai yi raka'a hudu bi taslimin wahidin sannan yayi sallama guda thumma arba'an kazalika sannan ya sake wasu hudun irin haka thumma salatan sannan ya sake uku muna fahimta ayi hudu a sallami ayi hudu a sallami sai ayi uku ai mun gane ko ha malam yace wahal ka yace wahal kana yajlisu baina kulli rak'atayn min al-arba yace shin wai annabi yana zamnawa a kowane a kowace raka'a hudun nan da muke bayani shin yana zamna a kowace zaman tahiya in ya in yayi raka'a biyu yana zamnawa ko bai ai raka'a hudu muka ce ko to abinda malam yake tambaya shin annabi in yayi biyu yana zamnawa ko ko bai zamnawa haka a raka uku sai malam yace lam najid jawaban shafiyan fi zalika ba wani bayani gamsashe wanda ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kallaha jiya da malam yake safara roma hadisan nan amma kallu wannan masalai yanzu da ire-iren mu ne aka tambaye mu a wannan kana ji ma kallu babban malami ne aka tambaya yanzu wannan da kai ne sa za kai kai ba komai bane ha ba ku sai ku yi tai ko ba haka nan ba sai ce a babu wani amsa ingantacce wanda ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga amana na ilimi sai ma ne yace lakinnal julus fi salati fi salati la yusra sai dai ba raka'o'in nan guda uku shi ba a zama a tsakanin su raka'a uku nan shi ba ai kamar sallar magarba annabi ya hana yace kan mu kamanta sallar nafila mu kamar sallah sallah wanda yake sallar witr mu kamar sallar magriba kai raka'a biyu sai ka zauna kuma ka tashi kai guda mala yake al-khamisa nau'i na biyar yusalli 11 raka'atin zai yi sallah raka'a 11 min ha samaniya raka'atin na daga cikin sa akwai raka'a takwas la yaqudu fiha illa tisamina ba zai zamnawa ba raka'a takwas in aka fara daya biyu uku hudu biyar sai an takwas sannan a zamna yace يستشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم sai annabi yayi tahiyya yayi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma yaqum wa la yusallim sai annabi Muhammad sallallahu ya miƙe kudi ba in aka yi raka'a takwas din nan ai zaman tahiyya ba sallama annabi yake ba sai ya miƙe wa yusir bi raka'ati ne raka'a guda ɗaya tak sai malai yake fa hadi tis'un wannan sune raka'a nawa raka'a tara kuma yusalli raka'atayn wa huwa jalisun sai annabi ya yi sallah raka'a biyu kuma yana zambe ha to kaga wannan ya nuna kaga sallar nafila akwai sauki kware ko sallar farilla mun sha bayani in liman yayi ta daga zaune ma mu dole daga zaune za ku yin ta dilla ko soji ne ka iya ka tsayuwa tunda dai liman ya zauna dole ke ma ka zauna to kun ga gashi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana sallar nafila da to yanzu kaga irin wannan tsayuwar da ake yi an yi raka'a takwas ɗaya ko raka'a tara to kaga yanzu sai ce to kuma kowa ya zauna a yi raka'a biyu kaga ai akwai sauki ko ba haka nan ba daga zamna ayi kenan dan kaka ga wani liman yayi sallah daga zamne sallar nafila ya ce to ka ji wata sabuwa ko ba haka nan ba to gashi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi malam yace as-sadisa na shidda yusalli tisa raka'atin minha sittun la yaq'udu illa fi sadisa illa fi sadisatin minha malam yace na daga cikin su akwai raka'a tara wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai zamnawa sai a raka'a ta shidda yayi summa yatashhadu wa yusalli ala nabi yayi tahiyya yayi salati sannan kuma bayan yayi tahiyya yayi salati sai ya tashi yayi nawa yayi raka'a uku sai ya sallame muna fahimta a kun ga shi wannan ba a ce annabi sha ɗaya yake baraka a kare yake kamar yadda muke za ka iya caccanzawa insha Allah ta'ala sai ma da yake hazi ya kaifiyatu allati tabbata an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan su ne kaifiyoyin da aka samu sun tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nassan anhu wanda ke da kai hadisi akan su ma da yake wa yumkinu an wa yumkinu an yazada alaiha anwa'un ukhra malam ce zai iya yiwa a ƙara wasu nau'ika wanda ba su ba wa zalika malam ce bi an yin usmin kulli nau'in minha ma sha'a min raka'atin hatta yaftasir ala raka'atin wahida malam ce haka kuma za a iya takaita raka'o'in ba tare da sun kai sha ɗaya ba har za a iya yin raka'a ɗaya kamar yadda bayani ya tabbatar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wanda ya so zai iya yin kiyamun lailin shi da mi da raka'a guda sai malam yace fa haji hamsin wa talatun in sha a sallaha bi qulin wahid malam yace kaga wannan biyar da aka yi bayani in ka so zaka iya biyar da uku ai an ce annabi na raka'a biyar ko in ka so zaka iya yin biyu ka miƙe ka yi biyu ka miƙe sannan ka yi guda in ka so kuma za ka iya yin duka biyar in baki ɗaya a mi a zama guda sai ya ce amma su ha guda uku malam ya ce su kuma bai yiwa me yasa saboda annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kan ku siffanta sallah nafila ku kamar sallar magariba ko malam ya ce wala tashabbahu bi salatil maghrib ka sallar nafila ku ya zama yana ni yana kamanceceniya da sallar magariba sai malam yace al-qira'atu fi salati al-witr yadda ake karatu a qiyamul layli to anan za mu takaitawa karatu a qiyamul layli malam yace ba a samu wani adadi ba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake dole sai an kawo nan wurin muna fahimta annabi bai ce dole sai an sauke ba bai ce ba sai an sauke ba a'a an bar abin a sake in mutum na so zai iya jan doguwa in mutum na so zai iya jan gajera amma dai manzon Allah ya ce in kana ma mutane limanci ka sauƙaƙa musu ko ba haka nan ba sai malam yace ga addu'o'i shan wanda ake du'aul qunut ko za mu shigo a sani da lokaci yayi bayani kan itikafi sai mu ketare mu je kan itikafi an buɗe wurin malam yace al-i'tikaf ƴan uwa ai a goman ƙarshe ana itikafi ko ha shine mutum ya keɓe cikin masallaci da sunan bauta Allah subhanahu wa ta'ala ko na wani lokaci malam sai ce mashru'iyyatuhu shar'anci gani nan itikafi malam yace wal itikafu sunnatun fi ramadan wa ghairihi min ayyamis sana itikafi malam yace sunna ne a cikin watan azumi da kuma kwanakan da ba azumi ba a cikin shekara ana itikafi ko ba cikin azumi ba malam yace wal aslu fi zalika qawlihi ta'ala asali wannan cikin addini shine faɗin Allah subhanahu wata'ala wa antum aakifuna fil masajidi alhali kuna masu itikafi a cikin masallaci mala yake ma tawazul ahadithu sahiha fi itikaf tare da hadisai wanda suka zo suna nuna bayanin itikafi wa tawatur al-athar an sanad bidalika da kuma mi asarai wanda aka samu ga magabata na yin itikafi mala yake wahiya mazkuratun fil musannaf ibn abi shayba wa abdurrazzaq mala yake in ka dauki musannaf na abi shayba da abdurrazzaq duka zaka samu wannan bayanan mala yake wa qasabata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itikafa akhir sha'ban aya tabbata annabi muhammad sallam itikafa akhir ashar min shawwal annabi ya itikafi a goman ƙarshe na watan shawwal yanzu ai daga ramadan sai shawwal ko sallah to annabi ya yi itikafi a goman ƙarshe na watan shawwal watan wannan na sallah yace wa an umar qala lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mala yace an samo daga umar Allah ya kara mishi da yake ma annabi كنت نظرت في الجاهلية أنا أتكف ليلة في المسجد الحرام عمر يتي يا من زن الله ناي باكنتي أشكين وتا رمضان زادي اتكافي ندري غدا أشكين وتا أشكين كعبة sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Umar fa aufi bi nazrika Umar ka cika wannan bakancan da kai Umar yace fa takif laylatan sai na itikafi a dare guda dan uwa ne ake ce mu bakance a alaikum yawwa shine kace in Allah ya baka kaza ha sai kace Allah inda aka tashi daga karatun na hita na tsinci miliyan guda wanga watan da zai kama malam Jamil yayi dariya wanga watan da zai kama ba za a lumce shi baki daya to yanzu kana hita kuma sai kai karo da miliyan guda to yanzu ko da fa ka haɗu da mai ita yace tashi ce ba shi kai ki ai baka ce ba Allah in ba haɗu da mai ita ba ba haka nan ba kai da in ka tsinci miliyan guda ka ci to yanzu kaga za ka mai da mai kashi kuma za ka za ka azumin wata guda wanda shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira Allah yace ai suna cika bakance in kuka yi wanda asali annan Muhammad sallallahu ya nuna bakance ba wai dabi'a bane ba na mutum wanda yake mai imani annabi yace asalin bakance abu ne wanda Allah yake kasawa a jikin mutumin da yake da ruwa muna fahimta wani shi bai cika ibada ba sai yace wai sai wai sai ka ce sai in Allah ya ma kaza za kai kenan ya nuna in ba amma ba shi ko ba haka nan ba shine annabi yace wani abu ne da Allah yake kwata a jikin mutumin da yake da ruwa muna fahimta shi Allah mai arziki ne wanda ya tantance a bauta mishi kowane lokaci Allah ya hai karihin ka ce Allah in ka bani kaza zan ma kaza kun ga a jahiliya ne Umar yayi wannan to kenan in kai dole ka cika matakar abin da kai alƙawari ba saba Allah bane ba ko yawwa malam yace wa akiluhu fi ramadan li hadisi abi huraira malam yace arin karin itikafi shine mi ayi shi a cikin watan ramadan saboda hadisin abu huraira yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya takifu fi kulli fi kulli ramadan asharata ayyam malam yace hadisin abu huraira yace annabi yana itikafi a kowane goman karshe cikin watan ramadan فلما كان عام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما amma shekarar da annabi zai barin duniya sai ya yi itikafi na kwana 20 kaga wannan akwai darasi ciki wannan yana nuna duk mutumin da ya kwana biyu a duniya to yanzu kuma shagalin duniya ba na shi bane ba to me yayi saura ko ba haka nan ba kai shekara 30 a duniya kai shekara 40 to kai yanzu ya zamana ya kamata a ce ka gane fa da ka ga lahira ne ko ba haka nan ba mala ahmad tijani yace wanda ya shekara 40 a duniya ko ƙasa ake zuwa lahira wallahi ya kusa zuwa kuma haka nan ne yace in kai shekara 40 a duniya ko baka san ta ina ake zuwa lahira ba yace wallahi ka kusa zuwa haka nan ne kuma mutum nawa ne suke cika shekara 80 su mutu ai ba su da yawa ko ba haka nan ba mani yawanci 40 ne 40 da wani abu tafi shikenan sai mutuwa to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya gano kwanaki sun ja baya fa sai ce to bari a tsaya yanzu a bauta ma Allah sama gada ko ba haka nan ba saboda ni kwanakin da aka samu yanzu ba lalle a same su ba kwanakin da aka samu baya ba lalle a same su gaba ba ko shi yasa ba wai an ce kai wanda suka kwana biyu ba su so duniya sai dai su gane duniya yanzu su ba ɗaya bace ga sada mai yawanci mutanen da ya kwana biyu a duniya zaka ga hatta abinci ma yanzu ba kowane zai iya ci ba ko zaka ga shi yanzu abinci da za a kawo mai rai da lafiya sai kaga shi bai burge shi sai ce da Allah dan samu hura haka nan a dan damo a kawo mishi shi da yake marmari sabanin ta kuma yanzu da kake matashi sai kace in ba zabi ba aka kawo ma da kaza da kaza da kaza shi ne zaka gane ka more ma kudin ka ko to kenan wallahi in mutum ya kon biyo gane ya kon biyo a wannan rayuwar kakka yarda kai cinikin imanin ka bayan ga mutuwa tana bibiyar ka Allah subhanahu wataala ya datar da mu malam yace wa afdaluhu wani ittikafi yayi ko wanne falala malam yace akhirur ramadan shine karshen watan ramadan yanzu lokacin da muke ciki da annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana ya'takifu ashr awakhir min ramadan hatta tawfal hatta tawfahu Allah azza wa jalla annabi ya kasance yana ittikafi a kowane goman karshe har ya bar duniya har annabi ya bar duniya duk in an ce goman karshe na ramadan ya zo yana yana ittikafi to ai mu bayani yanzu ittikafi ko yanzu mu yi muna saura shuru'u sharɗan ittikafi malam yace wala yushra'u illa fi masajid ba a ittikafi sai a cikin masallaci li qawlihi ta'ala sabida fadin Allah subhanahu wa ta'ala wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid sabida Allah ce kaku kuskura ku mi ku yi jima'i da matanku a alhali kuna masu itikafi a cikin masallaci wa qalat malam yace sai tace wa qalat wa qalat sayyida aisha radiyallahu anha sayyida aisha sai tace Allah ya kara mata yarda as-sunnatu fil mu'takif yana daga cikin sunna ga wanda ke itikafi Allah ya kulli illa li hajatuhu allati la budda la budda lahu minha kai ya kuskure in ta daga cikin masallaci sai da bukata wadda babu makawa gare ta ana son ba itikafi ya lizumci masallaci ba shi bai hita sai ga bukata na larura kamar yanzu yana jin hitsari ko bayan gari kaga wannan zai iya hita daga cikin masallaci ko ba haka nan ba malam Aisha ta ce wala ya udu maridan haka mai itikafi ba zai je ganin mara lahiya ba wala ya mutta imra'atuhu haka mai itikafi ba zai saduwa da matar da matar shi ba wala yubashiraha haka ba zai rungume ta ba ولا اعتكف الا في المسجد في مسجد جماعه عائشه tace ba itikafi sai a masallaci wanda yake na jama'a babban masallaci kenan tace wa sunna fi man itakafa an yasum na daga cikin sunna ga mai itikafi shine zama ne na azumi muna fahimta na uwa ai ana sauri amma ina fata ana ganewa sai tace malam yace وينبغي أن يكون مسجدا جامعا لكي لا يضطر للخروج منه لصلاة الجمعة ما لا يتي زمنا masallacin da mutum zai itikafi masallaci ne na juma'a saboda kan bukatuwa ta tursasa shi na hita sallar juma'a saboda mi malam yace fa inna khuruj laha wajibun alaihi hita sallar juma'a kuma ta zama wajibi ga wannan mutum kinan kaga kuskura kai itikafi face sai masallaci wanda yake na juma'a mala yake li qaulihi aisha saboda magana aisha fi ruwayatan anha a wani ruwaya da aka samo gare ta fi hadisi sabiq wancan wanda ya gabata kenan wala takafa illa fil masjid jami aisha Allah ya kara mata yarda tace ba itikafi sai a masallaci na juma'a mun ji ko malam yace ثم وقفت على حديث صحيح صريح يخصص المساجد malam yace sai na haɗu sai na yi karo da wani hadisi gyararre ingantacce wanda yake keɓance wannan masallatai yadda Allah ya ce ka ku sadu da matanku suna masu ittikafi a cikin masallatai malam yace al-mazkuratun fil aya wanda ake bayani a cikin wannan aya da cewa al-masajid sune mi al-masajid salata masallatayya guda uku wani masallatayya ne malam yace masjidul haram shine masallacin makka wa masjidin nabawi da masallacin madina wa masjidul aqsa da masallacin baitul maqdis wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yake shine maganar manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da yake cewa la takafa illa fi masajid salata ba a ittikafi sai a masallaci guda uku ai kun ji an jana masallatai yanko makka madina baitul maqdis shi yasa in kana da wani dan uwa da ya shiga ittikafi ka je ka mai wa'azi ka ce ya hito kwarai da gaske ce a'awa ne lahiya ce manzan Allah ya ce ba a yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah ya ce ba a itikafi sai masallatai a guda uku duk da zaka samu malamai suna ta tawili su ce a'a ai manzan Allah yana magana itikafin da yahi falala ne yahi kaza yahi kaza shine malai yace duk sai sai ida sai ka ce la itikafu shar'i babu itikafi na shari'a wanda musulunci ya sani sai a wannan masallatayya in kana da hali ka biya ka sayi umara sai itikafin ka can wurin maka ko madina ko in kana da hali ka biya ka sayi falastin ne a can ko baitul maqdis in kuma jinin ka ya kasa ta kai ka tanto ha tana shigowa ko ƴan uwa duk in aka ce wani ya ce yanzu ai can magana Aisha aka ce ko to kuma sai aka ce manzon Allah yake ai sai mu saki ta Aisha kamar yadda anan zamu zaura mu ji akwai irin su Imam Bukhari wanda in ba na manta ba ma har da baban Aisha Abubakar suna wasu suna kallo daga cikin sahabbai ma za a iya itikafi hatta a cikin wannan masallatayya sai dai wannan ba daidai bane ba kuskure dai fahimtar ta su Aisha ta ce a'a ana iya itikafi sai a masallacin Juma'a to ana nan sai mai addini ne magana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai kace Aisha rike naki kuma sahabbai ku rike naku dan ba aiko ku ba wa aka aiko shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shata yace musulmi ku tsaya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kowa tsaya ga annabi Muhammadu ko bai tadewa na a duniya bai taɗewa gobe lahira yace ku dai tsaya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga mawaki ma ya gano wannan duk ibada da zaka yi duniya in dai ba manzo Allah ya karanta da ita ba wallahi zaka wahalar banza ne muna fahimta babu istikafi a maradi sam a Niger sam babu kai Afirka sam ba istikafi kuma ina muku rantsuwa da Allah ko wallahi malaman duk sun san wannan magana amma alhamdulillah ai mutane suna ta cin cholesterol bare da gaske sai kaga an tambaye malam to an ce wai ba ita kafin sai masallatai ya guda uku ban mancewa a bara yanzu ya kai shekara uku ko hudu da dukkan shekara ta zo muna wannan bayanin to yanzu sai Allah ya taimaka cikin hikimar shi karatun sai yake yawo mutane suna yi sai a je a kai ma wanda suke su ne rabka rabka an taba gaita ta wurin wani wa'azi ina wurin wa'azin to bin sani ba Allah shine masani wanda suka rubuto tambayar san ganni nazo ne ko ko da mun ba a san nazo ba sun ji karatun ne wani wuri aka tambaye malamin wai malam me ya hukuncin ittikafi a har yanzu in ka shiga cikin kwanta mu na TikTok ko Facebook ko ta kila ka same shi me hukuncin itikafi a wasu a wasu an ce ba itikafi sai masallata guda uku kai tsaye sai malami ya ce a'a ai wannan ya ji labari an ce wasu sun hito suna cewa ba ai ai ɗan kaza ne ɗan kaza ne ɗan kaza ne shi malamin da ya fata wai bai ma san ni ne na magana ba to a lokacin da a ce ya kawo wani dalili ne sai na yi hunkulin kare maganar da na yi to sai zama bai kawo dalili ba sai ce ana yi amma babu dalili aha to kuma ai ka tuna maganka ashiri ko ba haka nan ba to ka ce ana yi babu dalili ana shan giya kenan ko ba haka nan ba ana nan bayan an tashi da karatun sai na ɗauki maganar da na yi ɗungurungum sai na aika mishi kuma na tattaro hadisai na da maganganun malamai wanda suke nuna ba ita kafi sai masallaci guda uku muna fahimta sai na aika mai sai ce mun wallahi malam na karu shi a shege ma san maganar ba amma kage sai da karin hali yazo yana ta share ta ko ba haka nan ba sai ta akwai girman da an ce ka kai malami ya zama na ka dauka a matsayin ka duk ilimin ka akwai abin da ka san shi akwai abin da baka san shi ba mala albani wanga mai littafin gaba albani zariya ba shi ma da yana cewa ana itikafi a masallacin juma'a da ya haɗu da hadisin ne yace to jama'a na bar wancan maganar tawa na kawo da na kama ta manzo Allah sallallahu alaihi wa jin malamin da yake ma ana itikafi wani masallaci wanda ba wannan masallacin ba sai ya baka hadisin da annabi yace ana itikafi a masallacin juma'a ko wanne wallahi babu wani malami ma da aka tambaye shi ina halarto muku maganganun ne dan wata kila in ka ji kake mamaki ko da aka tambaye shi ake mishi a ko ana ce mishi ya sannu ha ba bi sannu ba mun sha zamuna hali da shi ana ya yi so yana cewa ba itikafi sai masallaci uku har yana karanta hadisi cewa ne ne yace ana cewa albani maradu wai sai da aka aka mai bidiyo ha ya sanni bin san ma da wani zan kwatantawa nan cikin ku bai da ya sani sai a wai wanda shine kun gane wai wanga shine yanzu kamar fita billahi malam jamilu ko ustaz wanga wai a ce a wai wai wai wanga ni ne ai ka sa akwai rena hankali ko ba haka nan ba ka san ni ka ce wai wanga shine Allah na ta gani ana ta yawo da karatu ta kanshi tambaya aka mishi ha shin wai ya halitta ai ta kafin wai sai ce wai wanga shine ai ya ji mutane suna ta sauraron karatun shi suna ta cewa ina aka samu wanga sabon jahilin ina aka samu kaza ina aka samu kaza ina aka samu kaza sai ta ai wanga yaron mu ne ka ba da amsa ana yi ko ba ku gane ba ina yo ko danka ne ba yaron ka ba ko ba haka nan ba to shi yasa ku kiyaye akwai malamai masu filozofi za a tambaye su tambaye da aka musu da ba amsar da suke ba da hada ba a'a mala ana yi sai ka ce mu na eh ana yi to me dalili ƙarshe ko da muka gwabza muka gwabza ya shi bai sani ba wanda yake tambayar sai zamana walla ƴan uwa ku rike gaskiya ran nan ba kai bane na mun tashi da karatu yake yake ya ka aika mun wannan abun ba kamar ita magana manzo Allah in ka rike ta ko ina ne sai kai faɗi a duniya saboda kana da yaqini amma duk in ka rike magana wani sai ka zo kai mutum ya ce bai ga ai ba manzo Allah bane ya magana shi manzo Allah aka aiko mishi shi yasa ko wallahi ba shakka itikafi a sauran masallatai nan san ba su inganta ba amma sai dai sauki guda ga wanda yake shi jahili ne bai sani ba shi wannan hukuncin shi na ga Allah kamar da ibnu taniya ya ce amma ga musulman da yake man ilimi ne kuma malaman sun sani asali ne matsala yanzu wani yana kallon to tunda da sauki tunda dai ni ba tare da su nake ba muna fahimta amma ina muku rantsuwa da Allah daga cikin wanda suka ɗarme ma abin yanzu nan garin da an koro wani daga cikin su daga cikin masallatan da ake ita kafi sai ya ce maganar da nake gaskiya ce wallahi amma sun san gaskiya ne saboda mi ai yanzu ba ka iya yiwuwa ka hito ka yi magana saboda ka saba ma malaman da kuke tare da su kaga wannan ba daidai bane ba abin ya koma demokarasi ko ba haka nan ba tunda dai yan fatin mu ne da arha a tayi tare ko Allah ya gyara mu ba fartun kowa muke ba na manzan Allah muke sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa ban shakka in dai magana ta inganta ko wallahi zai hito in gani magana da nake muku an kai shekara uku ko hudu ana yi da ba gaskiya nake gani ba ai da yanzu sun ga bayana duk wani abu da kake tunanin su shirya ai ai yanzu sai zamana fatawar ta yi karfina akwai wani babban malami da aka tambaya aske Niger ma yake nan hana ya fatawai nan na karanta hadisin to in sai game da suna tambaya sai aka ce magana gaskiya ce sai su ga sun tambayi malamai manya na nan cikin gida sun ce musu ana yi ko yanzu in ni an ce yaro ne ko ba haka nan ba to an tambayi wasu wanda ake kallon rabka rabka ne kakannin wa'ancan ne a karatu sun ce ba ai to yanzu yaya kuma in nayi zan ce manzon Allah ya ce ba la ta kafa illa fi masajid talata ta ji an ce masallata akwai sahaba ciki a ko akwai Abdulrahman bin Auf ko masallacin jingine babu to kan ma kai shi yasa nake da aka tambaye ni shago hukunci ita kafi a Nigeria yace ɗaya yake da gantali bisa titi Allahu akbar bare to manzo Allah yace ba ai kuma dan shegantaka sai mu so mu ce masu maulidi ba su da lada eh ai shegantaka ce muna ba ai wancan wannan ma ba ai to Allah da ya da mu kuma Allah ya gwada mana gaskiyar ne ya ba mu ikon binta duk wanda yake ma kai itikafi sai ka ce biya mun umara in tayi eh biya mun ta inna je na yi saboda manzo Allah yake ana yi eh in kuma ka biya mun maka amma dai Palestine ai hakuri ha wannan kula salawa yanzu ko ba haka nan ba ka aje kasa kasa ce za ta kai malam yace wa qad ala bihi min salaf an samo daga cikin salaf magabata fi maqalatu Huzaifah bin Yaman wanda suka yi suka yi hukunci da irin wannan wannan hadisi ne na Huzaifah bin Yaman mala yace wanda suka tafi kan wannan hukuncin akwai irin su Sa'id bin Musayyib da Afsa da Sa'sa manyan manyan tabi'ai ne wanda sun tafi kan ba ittikafi kan wannan masallaci mala yace sai dai Afsa illa annahu lam yadhkur masjid al-Aqsa sai da shi Afsa da ya fatawa da masjid al-Aqsa ba wa qala ghayrum sai an sun suka ce al-masjid al-jami' mutlaqan kawai masallacin juma'a sai tsaye wa khalafa al-akharuna sai wa'ansu ma suka saba ma wa'annan baki ɗaya fa qalu sai suka ce walau fi masjid baitihi sai zaka iya tikafi ko da a masallacin gidanka malam yace wala yakfa sai dai ka sani anna al-aqd bima wafaqa al-hadith minha huwa alladhi yanbaghi masir ilayhi abinda sunnan manzon Allah ta zo da shi shine musulmi kawai ya kamata ya riko da shi eh duk a ida cuwatuwar da hayaniya wallahi za su dawowa duk ka bar su a yanzu ai ba su yi tunanin magana ta yi tasiri ba ba su taɓa tunani ba magana ta yi tasiri kai mafi yawanci kai har rijiyar lemu da ya zo Nijar har rijiyar lemu da ya zo Nijar sai da aka kai mai wannan fatawai ce malam na daga cikin matsalolin da muke fama da su a yanzu an ce ba ita kafi sai masallatai ya guda uku wallahi to ko da aka ga mun sa sanarwa mun ce za mu karatu wannan littafin an san akwai wannan matsalar ta itikafi sai aka yi ta yawo da karatun to matsalar sai na ɗauka wanda suka yi yawo da karatun ba su ma saurari ne menene rijiyar lemu yake ba ba su ma saurara ba dan shi rijiyar lemu bai halitta ba fa cewa akwai saɓani to malam aka yi saɓani da manzon Allah da aka yi saɓani ko ba haka nan ba to duk wanda suka yi saɓani da manzon Allah sai rike ta su ba musu imamu malik yace kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak za ka ɗauki maganar kowa za ka yi wurgi da takowa banda ta manzan Allah duk wanda ya wurgi da maganar manzan Allah wane ne inna shani aka huwal abtar ko ba haka nan ba a ce ma Aisha ka ce a Aisha to Allah kara ma Aisha da amman da manzan Allah za mu bi sallallahu alaihi wa alihi shikenan haka alfazazi yace da ukul qawlin inda qawli Muhammad yace daga an ce manzan Allah yace in wurgi da takowa Imam Shafi'i yace in kaga magana ta wadda ta ci karo da ta manzan Allah ka ɗauke ka samu ta bugun tsiya ce kai ni ma ba magana ta bace ba na bar ta ko ba haka nan ba to balle kai a'a to ai ba ka ga babban malami yo babban malami ko ba haka nan ba wallahi jiya ake bani wata fatawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda mun sha yin magana nan kuma sai zamana ko ana gobe za a yin fatawai mu ma a wurin tafsiri sai muka yi kahin ai fatawai muka wargaje wannan fatawar kuma sai wani abin gamdakatar ne daga Allah subhanahu wataala wai aka ce wai za a iya an tambayi wani malami ne babba fa wai za a iya neman taimakon aljani wurin a hidda aljani yake ai za a iya kuma aljanin bayan Allah ne yanzu duk sai ka hito ka yaran da wannan magana sai a ce yaran ta ba su da ladabi ne ne ne kai amma manzo Allah nan ba man za a huta manzo Allah Allah ne ma ba a ladabi ba yogo kai da me suke kora aljanu ba da aljanu bane ba ko ba haka nan ba ai bai dace ba yana daga cikin hanyoyin shirka da ake wurin wurin ne wurin rukiya shi ne neman taimako aljanu kamar da wannan masu kaftaji in suke yi su ba daidai bane ba wallahi musulmi duk girman malami ko can mu koma ɗariƙa daga yama magana menene dalili manzon Allah ya karantar da wannan ko bai karantar ba dan wala in ka riko da maganar nan kai za ka shanka shi shi yasa ibnu taymiya yake cewa babu takalidanci shi ilimi kawai shine Allah ya ce annabi ya ce babu laifi a ce sahabi wani ya ce amma ba hatta duka malaman nan maliki shafi abu hanifa kaf insu sun ce kan wanda ya kuskura kai imamu abu hanifa cewa yi kakka kuskura ka ce ni na ce in baka san ina na ɗauko magana ta ba ta ji masu tsoron Allah haka imam malik ya ce kuma duk inda ka ga magana ta ta ci karo da ta manzon Allah ka rabu da ita duk malikiya imam al-qurtubi ya kawo cikin tafsirin shi ya ce maganan nan akwai ta ba ita ta sai masallaci guda uku duk ina yan malikiyan nan ku karanta mana ai cikin littattafan malikiya ne ko ba haka nan ba to kawai abinda na fahimta nan akwai akwai ruha ruha cikin da'awa me ruha ruha shine da abinda aka taso aka saba ana yi kan shi ba wanda ke son ya hito ya ce jama'a wannan abun ba daidai ba ne ba yo kabar da awon manzo Allah haka ne yayi aka kore shi daga garin ba ba haka nan ba karshe kai ma abin da za a ma a hada kai da gwamna da sarki a kore ka kuma yanzu balle demokrasi ce baka koruwa sai ka ce a raba a ba kowa na shi ko ba haka nan ba sai a maradi za a kore su to to shi kenan a sauya mini a sauya mini takarda aiwa ko sannan kuma a raba a ba kowa tashi kai ma san a ba ta baban ku bace ba ko ba haka nan ba eh yadda kake da gado ni ma ina da gado wai sarkin Zariya ne yake ma albani da albani yanka doki ya ci da suka karanta hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya halitta da a doki kuma annabi ya halitta ai sallar juma'a da wuri irin karhe tara karhe goma kuma ya halitta ai karhe sha biyu karhe ya halitta ai juma'a har karhe uku sai ce to tunda mun karanta hadisi jama'a mu ha ba kiristoci bane za mu raya ni manzo Allah yake ni ko ba haka nan ba Imam Shafi'i ne ya karanta hadisi ko Imam Ahmad bin Hanbal sai wani yace malam wai wanda hadisin da ka karanta an zuwa kai aiki da shi ke kai daga soci kaga na hito ko ba haka nan ba kama a karanta ma annabi Muhammad sallam ya almar da wata akan kaza ko manzo Allah ya kaza sai ka ce yanzu malam ka aiki da wannan hadisi ai ya rena ma hankali ne ko ba haka nan ba mal albani yake wallahi na ɗaya daga cikin abin da yasa suka yanka doki suka ci kaka ce dan dadin nama kuma kaka ce dan arhan nama dan doki tsare ke gare shi kawai sun raye sunnan ne kan yanzu da ba su ce ana ci ba mu yanzu in muka ce ana ci ba kashi za a ba mu ba ko ba haka nan ba a yanzu kuma nan Jafar sun ce sai mu da ƙari sai mu ce ana yi ko ba kuma hadisin na nan cikin bulugul maram mal albani yace diyan shi daga sai to sai a ce musu kai ku sai can ku da baban ku ke cin doki sai ce duk wanda yake muku ku ce in uban shi ya isa yanka doki ce ai talaka bai isa yanka doki ba to wa ka taba gani ya yanka yace to ba wani abu ne ba saboda manzon Allah ya ce ayi ne kawai kun gane kuma yanzu manya manya malumai yanzu ba mun ce ba ana yanzu kamar sahaba wannan ai ma ana koyi da ita ko ba haka nan ba ka san mutanen mu har yanzu akwai budalli cikin mutanen mu wanda ba su da amfani wajen kai magana sai ce to ai sahaba kai zuha ana manzo Allah yana sahaba yo ko Madina ka ce ba sahaba ba sai su ce to bana ya mulal wata rana sai a zo a yi raka uku ko raka a bakwai a ce a ida su ce za su kiya mulal bayan sallar isha'i su rinka cikin zama mutane sunnonin wata rana a yi raka a takwas a wata rana biyu din nan a yi su daga zamne daga ka za mu a ce ai manzan Allah ya yi to ka san ba ina ne matsala ba a karantar da mutane karatu ba a karantar da mutane karatu yanzu masallaci kamar sahaba kamata a ce ashidan karatu ne ake cikin shi amma saboda siyasa ta malumta ta hana wannan siyasa ta malumta ta hana to Allah ya datar da mu to shine da suka yi sallar juma'a nan sai sarki yace ya hana sai malai yace a manzon Allah yace ai sai ka isa ka hana aka tattaro malumai aka zo da suka kasa kare kansu da dalili shi yasa kaga miyagun malumai Allah mun tsari da su duk ba mai har yi da addini irin su wallahi kawai daga sun ci shinkawa kenan tunda dai ka ba su shinkafa alaji ka kai kai abin da kake so kai ba da haka nan bane wannan duk yan galgajiya suka sai ko ba haka nan ba abin da ba ai tunda ana samu sai su ce ana yi sai ce to ai za a kore shi daga zariya ce kuma ba uban da ya isa yoshi dan a aihe shi zariya kuma ka kore shi yace sai dai a raba a ba kowa tashi yace abin kunya ma ne a ce sarki yana gorin gari ka ji kaskanci wai sarki ya rinka gorin gari a to wai na ba ku wannan ne misali in dai kace za kai sai sa za ka ji a yi ta zage zage a ce kaza a ba ida a bude a karanta mi manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi shi yasa za ka ga yawan su su damu su karantar da mutane mi manzon Allah ya ce ba ko kuma in sun damu su karantar za ka ji karatun babu wani ingancin karatu za a ce ma manzon Allah ya ce in ka zo sallah ka iske sallah ka in abinda ka riska na sallah ka sallata wanda ya kubce ma ka cika sai take to amma akwai sabanin malamai zaka iya ramka sai ka ce da manzon Allah da aka yi sabanin ko ba haka nan ba baka ji baka ji karatu to dan Allah yanzu ko babanku ne yayi magana a sai kanin naka yace to kuma ana iya watsi da ta baba a dauki ta wani wani na wucewa ce ko bar ta babanku kadai ba ka shi za ku lika mishi ba to dan me ake ma manzo Allah haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan uwa muna wannan magana ne gaba gadi kuma har yanzu yanzu shekara uku ko hudu kamar da nake gaya muku har yanzu mun jefa kalubale har yanzu ba wanda ya bada amsa asali duk wanda ma aka ba ya ta cika baki daga mun same shi sai mu ce to saurara ga yadda abin yake in baya da littafin ba aika mu shi mu ce to kaji kuma kaga abin da muka dogara da shi yaya in mai tsoron Allah ne sai ce shi ma ya gamsu to matsalar da muka samu ya ɗaya ce har yanzu zan iya zana muku rabka rabkan malamai wanda mun tattauna da su sun yarraba ai kuma suna halitta mu mutane su kun san me yasa har yanzu ba wanda ya ko amun bari sai ce to jama'a mun gano fa to wannan tamu kuskure har yanzu ko yanzu da ka kewaye ka tambaye su za su ce ma kuma ka sai kai to za mu saurarawa na ina ji akwai abubuwa wanda suka halitta game itikafi da sauransu zan ce dai mai ma abubuwa an yi bayani sai kuma daɗa karatunmu na sifatu sala ko shi kuma ba a yi wanga satin mai zawa sai bayan sallah sallah an ce yana yi wa a yi laraba ko ko talata ko to abin da ke alkhairi Allah ya zaba mu shi daman dai wata musulunci an tambayi Aisha Allah ya kara mata yarda take mafi yawanci kwana 29 yake watan musulunci da kika yin 30 ba ai hatta manzo Allah haka yace ko yace in yayi kwana 29 sai a diba wata in ba a gani ba gizagizai manzo Allah ya ce san hana ku gani sai ku cika talatin ko ba haka nan ba kenan in ya zo ya zama na ranar nan mun ga wata sai mu aje in ba mu gani ba fa sai a cika ko ba haka nan ba in kuma wasu mutum ce sun gani ya tabbata ba wani wane ne kaka ce sai ka ga wata ko sai ka sai ka ga kaza kawai ka ka ka aje ka bi abin da ke daidai ko ba haka nan ba Allah ya gwada mana gaskiya ba mu ikon binta. kenan tun da in za a yi sallah talata ko laraba biman shin Allah ya kai mu rai za mu iya yi karatun mu na sifatu sala insha Allah in kuma a ƙara hutawa to a ƙara huta daman shi karata asali ai ranar sallar ne kawai shi ma ranar sallah ba wanda ya ce ba a karatu ranar sallah ma in ta kama sai a karatu ko ba haka nan ba amma yanzu na aka ce za a karatu ranar sallah wani sai ya ce an zo ma da bid'a ai ka kuma shi asar inda muka karanta na wasu na ibn mas'ud ko wanda yake cewa yake ce mutanen shi ya za ku kasancewa a zamanin da in fitina kai yawa shine bid'a ko yace mutane za su ruko da abin da ba sunna ba su maida shi shine bid'a ko ba haka nan ba abin da ba sunna ba a maida ya sunna abin da ke bid'a kuma a shigo da shi sunna abin da ke sunna kuma su mai da shi bid'a har in ka bar abin sai a ce ka bar sunna ko ba haka nan ba lokacin da ya igala su fara maganar maulidi ba ta ake ba su ta annabi bane ba ko ba haka nan ba yanzu shi yasa karatu a ci gaba da yi wallahi mutane za su ganewa kuma ana ganewa ana ganewa mutane yawa suna ganewa kaga kallon masu wallahi ana ganewa kenan sai mu saurara saboda in akwai tambayoyi ko kuma wani wuri da aka ji mun kuskure insha Allah ta'ala za a iya tunatar da mu mun zo karshen karatun tsiyamu Ramadan ko subhanallah alaikum salam ana iya tsaida ta a ɗauki tambayoyi na'am